والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna sura ta talatin sura turu mun kuma yi darasi guda ɗaya satin da ya gabata yau za mu yi tashi darasi na biyu aya ta sha bakwai kenan muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
Allah madaukakin sarki yace fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki hina tumtuna lokacin da kuka kai yammaci wa hina tusbihun da lokacin da kuma kuka wayi gari kuka wato gari ya wayi kuka kai asuba وله الحمد في السماوات والأرض sannan godiya ta tabbata ga Allah a cikin sammai da ƙasai wa asiyan da lokacin da dare yayi wa hina tuzhirun da lokacin da rana ta bude lokacin garjin rana wato lokacin azhar mala yake wa hadha tasbihun minhu ta'ala li nafsihi al-muqaddasa wannan ayat da muka biya sarkacewa ce ga ubangiji madaukakin sarki yayi wa zatinsa وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده da nutar da bayi cewa su rika wato tsarkake Allah kuma suna gode masa a cikin biyadil auqatil muta'atiba a wayannan lokutan waɗanda suke bibiyar juna mali yace adalla ala kamali qudratihi wa azim sultanihi wanda suke nutar da lallai ikon Allah ya girmama sannan kuma wato isarsa ta kai inda almatai lokacin da aka yammata wa huwa ikbalul layli bi zalamihi wa to lokacin da dare ya fara tinkarowa da duhunsa sai ce wa inda saba haka nan ikon Allah da burin kasa ta girmama lokacin da gari zai wayi kaga wannan lokutan guda biyu ai shine dai lokutan da ko lokutan da aka lissawa shine dai lokutan da wanda yake son ka da wai yake so ya ma mummunan shari'a a lokacin zai tinkara ko dai musamman waɗanda suke bin bokaye za ka sai dare ya tsala ko lokacin da dare zai waye a wannan lokutan saboda daidai lokacin kana cikin wasu abubuwa da suka shagaltar da kai to boka ya fi amfani da wannan damar ya cimma wanda yake so ya cimma to sai Allah madaukakin sarki malam yake gaya mana anan cewa to duka iko Allah madaukakin sarki ya mamaye waɗannan lokutan saboda kimarsa a gurin Allah sannan kuma wannan ayoyin da muka biya in mun kalle su da kyau da yake walau alhamdu fis samawati fa subhanallahi kai hayra tumsuna sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka kai yammaci malamai suka ce yana magana akan azkarul mata zikiran yamma Allahumma bika awtayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir inda safa ne wa ilaykal nushur duk wa'annan ko kuma amsayna wa asbahal mulku lillah duka wannan azkar da kake biya a cikin hisnul muslim to tuwa ce ƙara cinka wato jan hankalin ka cewa kamar da hankali ka rika yi domin wani gam da kadan ne kake wa kanka duk wanda yake so ya ma illa ya dauki wannan lokacin ya dauki abubuwan da zai cutar da kai in dai kana yin azkar din to ba zai iya cutar da kai ba kai ayatul kursi kai falaki da nasi kai kullu wannan kowanne yadda aka faɗa adadin guda uku uku sannan kai hajin kurji kafa daya ka zo ka dauki wannan azkar din ka rika yin shi har zuwa kan salatin annabi a karfi in dai kana yin wannan kamar da shi kamar abinci yadda kamar da cin abinci dole kamar da azkar din ka na safa da yamma kamar abinci zaman ba dole to Allah ya da zaka wahal da bokaye manya da kanana amma idan kwanciya kake kamar rogo ka tashi kamar dankali to dan kankanin boka wanda ya fara bokanci yau zai iya ma illa cikin kankanin lokaci Allah amma idan ka kai wa Allah kara ka rike wayannan musamman wanda yake yin tadabbur tadabburi shine yana yi a hankali ba wai sauri yake gama ba kamar yadda wasu ke sallah sai ce mun yi mun huta kawai za ga yanzu yadda sallah ta koma ku ji in yana ja da baya za ga ba a mutum baya zuwa gurin sallah sai ya ji an tayar to kaga kimar da karsafin da yana baya wanda so ake sallah ka zo ka jira ta in dai kana so kai ma tasiri to sai ka samu nutsuwa yadda ake bukata to jira sallah ba wai yana waje ba da ya ji an tayar da ikama yayi kokari yayi alwala yana ji an tayar da shi idan kana wannan sallah ba za ta yi ba tasiri yadda ya kamata ba dan da aka ce inna salata tana anil fahsha wal munkar an ka budda muka wuce wallahi za ka rade wace ma tasiri amma idan kana zuwa ka jira sallah wata kila kai nafila sannan ka jira a zo a tayar to insha Allah ta'ala duk abubuwan da sallah take yi za ta yi ma to haka shi ma azkar idan zuwa haka ka jiya kawai to zai ba tasirin da ake bukata ba kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa cewa muna cikin wata irin nutsuwa da da tarakuna sun san irin nutsuwar da muke ciki da sai sun yaƙe mu da takobunan su don su kwace to sirrin shine wannan ayar da Allah yake ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ku saurara ku ji da ambatan Allah zukata ke samun nutsuwa mutum ya zo yana biyawa Allahumma zika ausaina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت kana yi kana hararo me kake faɗa da yadda Allah za ka samu nutsuwa ta gaske wannan babu wani abu da kake da shi na dafa'i a duniya wallahi da yake wannan duk wani malami da ka ga wuyansa ya kai waɗannan su ne sauran ka nemo yin musulun ɗinka ka biya duk wani dafa'i da zai ba kawai gani yayi baka gane ba in ba haka yi ba wa za ka yi gaba sai ma in dabaru kawai sai ma abaja da hawata idan ya dau wannan sai duka ba wani abu wanda za a je kawai a kane ka da shi domin da shi ta yarda amma wallahi babu wanda bai a duniya da yake wannan babu duk wanda yake so ya tsare kansa ya bawa kansa kariya mai kyau to ya tsakko azkatun da annabi yake da safe da yamma da kwanciya bacci ya rike idan ka rike wannan da kyau to ko da wani abu zai zai same ka sai dai ya zama wato kaddara abinda an riga an ba dan addu'ar ba sai dai a jiba duniyar ta gaba daya amma da nabiyar addu'a yanzu saboda addu'ar haka annabi ya faɗa cewa idan mutum yana addu'a bala'i ya dawo ko musiba sai addu'ar ta je ta haɗu sai a karan gaba idan addu'a ta Allah ya sa mai kwari ce da karfi sai ta rugurguza shi wani za ka ba za a ji duriya ba wani kuwa in ta tashi faɗo ba sai kai mara ko zazzabi ko abin da yake kama da wannan wanda duk addu'ar da ka kwanta ba za ka ƙara jin kanka ba sai da baka Allah ya gina bilam wannan shine in babu hidin muslim a bukiyar ɗinka to ai ba kabbara hudu kawai sai bayan dai Allah in dai babu a cikin bukiyar ɗinka a duba cikin littattafan ka ba hidin muslim to kabbara hudu arba'u takbiratin alayka kenan saboda haka wajibi ne yadda kake jin cewa kana so ka samu kariya a jikinka da dafa'i da bahaushe yake cewa dafa'i to wannan shine dafa'i hisin muslim sako bawan Allah ka biya ka iya biya shi sosai da tadabbur da yadda Allah su wani abu da kake jin tsoro Allah zai ijiye mai to shine Allah yake gaya mana anan fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah hina tuntuna shine dai azkarul masai lokacin da kuka kai yammaci wa hina tasbihin haka nan da lokacin da gari ya waye to sannan kuma har yau wannan ayar aka ce a cikin da aka fitar da salloli guda uku fa subhanallahi hina tumtuna tarki ranki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka yammata shine azahar da al'asar domin dan biyu ne duk lokacin da ake magana azahar da al'asar a cikin ta domin an ga ba lokacin sallah azahar da zarar rana ta gawaji ila akhir al-qama ko aka mai alabi yace ko mai ijiya ila akhir al-qama lokacin da ino ka taidi tsaho da kai to kaga lokacin azhar ya kai amma farkon lokacin la'asar ke to yi za tunda amanna suke ko da yanzu za ka ce ko dai ka yi jamu ta kadin ko ta asiri yayin da za ka yi tafiya an ba ka wannan dama domin ɗan biyu ne tsakanin azhar da la'asar to shi ne aka yaba azhar da la'asar shi ne hina tusuna wa hina tusbihun da lokacin da kuka wayi gari sallah asuba kaga salloli uku sun fita sai Allah yake walau alhamdu fis samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah a cikin sammai da kasai wa asiyan to sallolin biyu sun fito lokacin isha'i shi ne lokacin da dare yayi ita ma sallar magariba ana cewa ta salatul isha sallar wato isha'i ba a ce salatul isha'i al-kubra saboda haka al-isha'in haka hadisi ya nuna saboda haka ana magana akan magariba da isha'i kuma shine wa asiyan an gane ko wa ila turhirun wato haka nan kuma lokacin da wato turhiruna ake tsakiyar garjin rana yi sa wasu malamai suka ware anan suka ce to kaga nan hina turtuna sallar sallar asuba sallar la'asar wa hina tusbihun sallar sallar asuba wal ardi wa ashiyan magriba da isha wa hina tuzirun azhar daban wasu kuma suka ce a'a tana nan wancan hina tuzirun lokacin lokacin ayyuda kenan to nan idan ɗan Qur'ani ne ya zo yake yanzu suna da salloli biyar a Qur'ani ya dauko ba wannan ayoyin guda biyu ya dire yace ai ga gidan domin kace masa idan da kace baka yadda da hadisi ba to ina ina salloli zai kama wannan ayoyi to shi kenan sai kace to ina ka samu sallar azhar raka hudu sallar maghrib uku sallar isha hudu sallar asuba biyu sannan an tafi za a yi wato an yi tafiya a yi kasuru to anan fa za a daina guri ko kwanan nan sati biyu bai wuce sati ɗaya biyu wani ɗan ƙur'ani daga nan waje jan dawakin tofa ya zo sun tattaura da su baban gwani da suka tattaura aka ƙure ji sai ce shi wata tambaya da aka wuce shi bai zo gurin ba amma ba za a kira malamin sa daidai zo da malamin da aka zo ana zuwa da aka zauna kuma sai aka ce wannan shine malama Abubakar wannan shi ne a shi ba tattauna ya zo shi oga kwata kwata shi ne shugaban yan Qur'ani na Kano gaba daya yace shi ba tattauna ya zo ba ai kaza kaza da ba illa shi shine in kaga ka san Qur'ani to za su yi sallama ma duk inda dan wanda yake so ya tattauna dan Qur'ani yun bai san Qur'ani ba to wallahi fata fata za shi ba fata fata za shi ba ka'ida in kana so ka more da dan qur'aniyun to ya zanto ka san qur'ani to idan ka zauna yaji kana iya shiga ka fita ka ja aya bibi ba ka danta ba wata abun ka ke jawo da ba to za ka ga insha Allah za ku zai zai tsorata to wallahi zaman da bai bace nan da yau ga gaisa a kai kawai ta je tai bai da an tattauna ba bai da ba satin da ya wuce wannan satin nan wajejen a wajejen dawanau alayi shi ɗayan na jiko a rijiyar lemo yake ji karamu shi ya da an tattauna ya kawo a kawo sai da aka kure shi sai da an kure shi yake to zai kawo malaminsa to saboda aka kawo zai iya kawo ma wannan idan ya kawo zai ce ba a za a la'asar magrib ita a zuba duk da su to amma ina za a yi sallah raka a hudu uku biyu a yi kasuru ko ina za a yi alwala cikakkiya idan zai ɗauko ayar alwala a nisa'i ko ma'ida to ya zai gaya ma cikakkiyar ta ina ya nemo to shi ne malai yake gaya mana anan to godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a cikin samai da kasai wa asiyan lokacin da dare yayi wa hina tuzhirun da lokacin garjin rana lokacin azhar to sai Allah yake to fa idul hayya ko يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله غرفة كنسر كيتي يخرج الحي من الميت الله يرى فتد رايي دقبتتي ويخرج ويحيي الأرض بعد موتها سنكم رايد أسابين داتا موتي kan yukhrijul hayya min al-mayyit ana bada misali kamar tsakanin kaza da kwai kaza da kwai saboda haka kaza za ta yi kwai ba inda za ka tsaya kwai kace yana numfashi ko kace kaji yana motsi in dai ba wai kai kasa ko kwanci ake a kansa ba idan ya kai lokacin hakin za ka iya jin wato motsin da'a amma a yadda yake din nan sai a ce to wannan kenan ko kuma a musulmiya wato musulmiya haifi ya haifi ɗa wanda yake kafiri ko kuma ya haifi ya haifi wanda zai zo ya ce wato ƴan kamar ƴan atheism din nan ƴan ba Allah kaga ai ku rijil hayya ne min al-mayyit in dai ka haifi ɗa irin wannan ai gwara ai barin sa wallahi ko kuma wanda zai duro kawai ba shi da aiki sai zagin sa bai shi ma da yazo duniya gwara ai barin sa domin kamar yadda muke gayawa wani bawan Allah ya jiya muna tattauna nace nace sai inda zaka gane addinin zama a zuwa a zagin bayan Allah wanda tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum kadida na kamar sai da za ka gane ba addinin Allah bane domin ka duba kaga hatta wanda Allah ya dauke sarki ya tsine wa alqur'ani ba kada hadisi ko ɗaya da aka ce kai tanzini da tarbi wajen tsine mu domin ba shi ne addinin ba yanzu Abu Lahab da shi dan gaba ɗayan su tsinannu ne a alqur'ani ko amma ba wanda ka taba ji yaro wanda zai ce an gama taro ya ce a tsina abu la kafa goma baka taba jin wani malami ba to la mu'alla lahu min al-i'rab idan so kake ka bomba je karanta qur'ani shi ne kai ka samu lada wajen kowane harafi to sai da za ka gane kawai wanda za su zo wai a ce su addini su bibiya kawai su rika bibiyan mutane wane ya kuskure guri kaza wane yayi kaza guri kaza Allah malam ai babu ko mutane ka samu ba wanda ce wallahi ko ɗan ungo ku ka samu ɗan layin ku abokan ka kawai ka rika bibiya wajen sai Allah ya tozarta ka iya abokan ka kawai ba wanda ba su jura a wani abu ba kawai kai ka tambuɗin su kake kullum wajen sai Allah ya tozarta ka Allah kawai ba ka da aiki wai sai kana so ka gano abokan ka su biyar kowa ne yake kullum kana bibiyar ka tajassusi da tahassusi wata dan sai Allah ya kunyata ka a tsakiyar rana ballantana waɗanda sun shuɗe sun yi ayyukan alkhairi Allah da kansa yake tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat abinda suke na alkhairi yana tare da su wa lakum ma kasabtum sai yace wala tusaluna amma kanu Allah ba zai tambaye ka me yasa me yasa sayyidina Ali ya hawo mulki a farko ba sayyidina Abubakar Allah ba zai tambaye kowa a cikin mawa me yasa sai na wakar ya fara ko me yasa aka binne dan naga wani shashashe yana tambaya cewa me yasa aka binne an sai Abubakar kusa da Annabi alaihi salatu wasalam sai wani ya rubuta ai sai ka je ka kwakule shi dan bakin jini wai wallahi kawai mu sai da ra'ayi bai zai shi je shi dan bakin ciki sai ka je ka kwakule to saboda haka wayannan matakai ne waɗanda a hankalce akwai abubuwan da ko karatun ka bai tsaho ba ko za ga bai dace da fitira ba wallahi bai dace da fitira ba ko mutum in dai gaskiya kake ne sai ga Allah ya nuna ba abun a fili sai wato me yasa mutum zai kaza me yasa to saboda haka wannan shine Allah yana iya wato samun mutum nagartacce kuma kaza Allah ya jarrabe shi da mutum ɗaya ko biyu Allah ya kiyaye mu to shine yukuridul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ko a fitar da matacce wato daga cikin rayayi wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah ke kirayar da kasa bayan ta mutu da kaga yanzu damuna bata zo ga kasa ta bushe duk ba korayen ganyayyaki amma da zarar da zarar damuna ta wuce ga koina ya kore shine Allah yake to kamar yadda kuka ga yanzu kasa ta mutu nan da wata biyu ko uku in aka shiga damuna za ka kasa ta rayu ya Allah yake wa kadhalika tukhraju kamar yadda kuka ga da mutacciya ce yanzu ta rayu haka za a fitta ku da kaburbura wa idan quburu bu'thirat to sai Allah yake na wa min ayatihi an khalaqakum تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa min ayati yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki mun yi bayani a baya akwai aya da take nuna alama akwai wadda take nuna al'ayatul kauniyya sannan kuma akwai mu'jiza mun yi wannan bayanin wato tun a cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake magana akan inna ayata mulkihi ayya atiya kuma tabutu fihi sakina ai alamata mulkihi shine wannan mai alama da muka faɗa cewa akwai aya wadda take nuna haka al-ayatul kawniyya kuma shine halittar sama da ƙasa wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah sannan mu'jiza kuma shine misalin da muka yi da annabi Musa wala kada atayna Musa am tis'a ayatin bayyinatin hakika mun ba annabi Musa alaihi salatu wasalam ayoyi guda tara bayyanannu shine dai aljara da wal kummala wa gabadi a wadda ma ayatin ila akhir aya da kuma kan gurin da yazo wato yake bayani akan wasu abubuwa guda uku to shine dai wayannan mu'jizat din mun yi wannan bayani to Allah yake nan kuma to akan al-ayatul kauniyya za a yi bayani abubuwan da za ku rika gani rububiyya af'alur rabbi yana daga ayoyin Allah an khalaqakum da ya halitte ku min turabi daga turbaya thumma idza antum bashar sai ga ki kun zama duk mutane dan tashiruna kun warwatsa ban kaza wasu na turai wasu na kasashen larabawa wasu na asiya wasu haka wasu na afirka to shine idza antum basharun tan tashiru gashi nan kun warwatsa ban kaza kun warwatsu akwai hadisi imam ahmad da gabi mutal ashari abdullahi bin kai me yake cewa annabi ya ce inna la khalaqa adama min qabdatin qabada min jami'il ard Allah ya halitta dan adam daga jamkar kasa wanda aka jamka daga dukkan ta wato nau'o'in kasa da yaji da tabu da dandakuwa da kaza da kaza duka nau'in kasa da kasa ne faja banu adama ala qadri al-ard sai dan adam ya zo a yanayin wato kasar yadda kake ganin ko gini za ka yanzu ko gini idan fulasta ce idan da ɗaya ne za ga magini zai gaya ba ga irin yakin da za a sha domin shi zai fito da gurin in haka idan ta yi za a sa sai ya gaya ma ga irin yakin da yake bukata to wannan nau'o'in su ne na ɗan adam shine ma ne yake ja'a minhum al-abyad anan ne za ka ga wani fari domin akwai a cikin ƙasar akwai wadda take fara kamar yaki wal ahmad da ja wal aswad da baki wa baina zalika da wanda yake daga tsakiya ko wanda ba wuce yake ce wankan tarwada amma shi kana rawi ya ce raina ma hankali aka ya kace ba wani yace ba wani wankan tarwada daga fari sai baki yace wal khabith wa tayyib an gane ko da kuma wanda yake lafiyayye da wanda ba lafiyayye ba duka za ka gani a nau'in kasar wasa'ad wal azl akwai ne lakwalakwa akwai ne zafi sannan kuma wa baina zalik da makamancin haka wannan hadisin wato Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaje kuma hadisi ne mai kyau yace ne Allah madaukakin zargi ya gaya mana cewa wa min ayatihi yana daga ayoyin sa an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantajirun shi sa ganin daban Allah ne da yayo ka a Najeriya a Najeriya a Kano a Kano a unguwar da kake ganin daban sa ne haka ba wai shawara aka yi wai duk wanda ka gani a ko ina ganin daban Allah ne shine idan antum basharun tantajir shi yasa ku karanto dan adam gashi nan dai an warwata ku a ban kasa sai yace ai alama ta biyu wa min ayati yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki alama cewa akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum da ya halitta muku daga kawo kanku azwajan mataye ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي وبث منهما رجالا كثيرا وأتوا رجالا كثيرا ونساء كثيرا duk kowanne abin da ayat take nufi kenan Allah madaukakin sarki shi ya halitti ko yana daga ayoyin sa ya halitta muku mataye daga kawo kanku shine Annabi Adam alayhi salatu wasalam da mun da jefan kashin hakar karin sa aka halitti na Hawwa shine ne an fushi kuma azwajan to ga sharadi sai daga cikin tirakun aure bawa Allah in baka fahimci wannan ba to ba za ka yi aure mai kyau ba cewa li taskunu ilaiha ana aure ne don a samu nutsuwa matar da zaka auro ka tabbatar wadda zaka baka kwanciyar hankali wannan kuma kana gane wannan ne tun daga lokacin da zaka nemi aure idan mutum ya san cewa babu mukafa da bature yake ce compatibility idan ka je gurin da za a gaza ka to baka baka ji wani suwa ba kuma kai ka biya da kuɗin ka ya kamata duk inda zaka je na farko bayan ka duba gidan kima da mutunci to ya kamata ka duba wanda kuma za ta iya zama da hakuri da yanayin da Allah ya ajiye ka kai a matsayin ka na almajiri idan ka je ka tafi neman aure gidan da kai ya kake to ba ni zuwa a gidan ba za ka taba samun sakina ba domin duk abin da za ka yi rainawa za shi ya sani shi kansa ya sani domin wanda zai je gidan da za a je a ce albashinsa gaba ɗaya bai kai kuɗin alawar da take zuwa country mall ko shoprite ba albashinsa ana samun wannan matsalar akwai baiwa Allah da tana ce tana son wani na taɓa gaya muku tana son ta rika wasu abubuwa sai aka ce asiri ya mata aka ce daga baya aka ce aljami ne da ita tun o aka yi rashin sa'a wata ran sai aka ce wato wai ita mai marƙiyar ta sani sai ta ce da Allah rukuya zo mata rukuya wai aljami take kuma ana zargin wanda take so shi ya jefe ta da na je ina zama sai ta ce mun muka gaisa gaishe ni sai ta ce mun malami ku wallahi ban san ta san ba tace mun karka wahan da kanka tace ba wani aljanu da suke damuna ko daya tace wani nake so za a nake son sa da aure su kuma sun ce albashin sa bai kai kudin alawa ta ba ni na ga ya musu ba alawa din zan je ta ba ni zaman aure zan yi su kuma wallahi shine kawai su kira ita ce dan shiru tace to to bai wa Allah kin jiya musu tace ba bayanin da bace ba duk abin da zaka faɗa sai a ciwo ba a hayyacin ta take bai ba ta cikin hayyaci aka dai aka dai aka dai na ce to ga addu'o'i zan baki dai ake ki kokari ki rabu da iyayenki kawai lafiya nace abin da zaki kira aka wallahi muka wata ran wanda kai wato wanda dai aka yi haka wallahi ban san ji bane wata ran muna zaune kawai sai yake bada labarin abin da aka yi ni bai san na san budurwa ba ba shi ne yake cewa kaza kaza kaza kaza cewa ya je wani gida ga yadda aka yi shi kuma Allah ya jarabe shi shi in ba yi da waje rijiya da karshe ba su ba shi ba Allah ba ba shi ba ina zaune yana hira bai san cewa ni na ma san budurwa ba yana tunda a dani ake ba labarin na jiman taban nake to Allah ya kiyaye gaba to saboda haka wannan shine idan zaka nemi aure kana buƙatar nutsuwa idan kai aure ka fito a rika cewa an go kai dariya ba yaƙi ba da akwai masu yaƙi Allah za ka ya fito yaƙi ki sai kana ganin fuskar ka san yaƙi don babu nutsuwa kwata kwata yo wanda za a je yanzu tsakani da Allah sati bi uku da aure amma ka ga duk abin da aka kawo a waje ƙarfe goma sai ya ci ai da matsala ba fa gama shaharul asl ba da balare da yake fada kin ya honi mun ba gama shi ba wani abin da aka kawo sai ya ci komai da yake kawo breakfast ba akwai matsala to saboda hakan kana buƙatar sakina ka tsaya iya girman da Allah ya ba kar kai dage domin illa dage idan ka gama sai ka ga ka dawo shine matsalar dage amma in baka yi dage ba iya tsawon ka aka ganka to da yanzu Allah wata kila ba ka rage tsaho da kai ɗage ware ka rage tsaho dai wanda ka miƙe shi a ce a sai haikin ka ya fi kaza to za ka fi samun kwanciyar hankali amma yanzu matasa saboda akwai wani abu da wasu matasa suke yi mu tunda matasan ne mun san me ake yi akwai wani abu da ake yi wai sai a ce wai gidan mu ne kuɗi ake so wai wanda za a kawo gara a kawo kaya ɗaki biyu yanzu da yawa matasa sun ɗau wannan ɗabi'a suna da yake cewa wai gidan da ba za a sha wahala ba wata gida ba wai uban akwai wanda shi shirikin da yake gaya mun yace malam wai shi abin da yasa yake ta wannan abun wai ai zan samu masa aiki to kaga tun daga nan matsala ta shiga don baya son yarinyar da gaske aiki yake so daga ran da ya samu aiki yayi kyakkyawan wuya sai sai mata rashin mutunci shine kawai domin babu kauna a tsakanin su bata shiga ba wata manufa ce ta kawo daga nan da ya samu abin da yake so shi kenan saboda haka ya kamata mu kiyaye duk lo wanda zai yi aure da kyakkyawan niyya sai Allah ya ba shi kyakkyawan nutsuwa kuma wanda bai yi aure ba ba zai gane yaran da ake yi na abin da ake bukata na ma'aurata ba da yawa matasa kallon kirkiri suke wa aure shi fa aure ya wuce nan wallahi da an je duk yadda kake ganin ta classical presentable one kuna yin sati ɗaya biyu uku hudu kai wani ba a sati ɗaya daga nan za ta cire ma domin auren sha'awa yake da ya je duk yadda ya tunani da yadda ya imagine cewa ko a waya mutum ne mai kalle kalle ko kuma mutum ne da yake jin labarai ya karanta novel duk ƙarya suke gaya ma reality din sai ran da ka zo ga ka ga da kai yawon bacci kai a ranar za a gane to an yi walƙiya kowa an gani amma biyar saboda a wancan lokacin baka san fitinta ba bata san naka ba ba wanda ya san na kowa idan mutum zai je randa yake cikin fushi ma baya zuwa ba zai mata waya yake da Allah yau gaji zo sai gobe idan tana wani yanayi za ta ce yau ba ta nan domin kada ya zo ya ga ɓacin ranta ko ta gana ta duk randa ya zo cikin nishaɗi kowa yana koyi halayyarsa har yanzu ba a san turo fikta ba na kowa saboda haka daga randa aka yi aure aka rufe za aka yi sallama aka ajiye musu buredi da radio aka tafi to shi ke na aka bar su to ranar za su fara gane cewa to wane wane ne wanta ma wanta kwana ɗaya biyu sannan za ka gane ina ta dosa matsala abin da ya shafi girki idan girki tana kawo ma da ka ci to yanzu ba za a taya ta ba da da babu ta za ta sa hannu idan sai wani abu na mistake za ta ce ba haka ake wa kaza za ki ko babu ta kai mata ba saboda gata irin na yan matan yanzu to duk ka ci girkin baba ce duk kuma kana jira ka ci gaba da cin girki irin wannan da ka saba ci da to kana cikin matsala daga nan sai matsala ta faru domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da da yawa mazaje ma'aurata yanzu suke samu akwai bawan Allah da yake min yana so ka ƙara aure mutum ne mai kokarin gaske irin masu irin dan gaye ne haka da ne yana son larabci turanci zaka je bookshop ɗinsa ka gani yana da kokari sosai amma kuma dan kasuwa ne Allah ya baki abun hannu sai gida tsari yayi katon bookshop da littattafai ga bangaren gurin kiwo ga dan gadin dinsa haka sai wata ran yake cewa aure zai kara wanda yake ga ina da gaban magana ba sai nake cewa dan sai yace ya ban magana ba nake ai mamaki nake shekarar ka biyu fa da auren yake kai malam ba za ka gane ba sai yace me ba zan gane ba sai yace to ina ganin ta dan Allah ran asabar yace yanzu gidansa ina ganin ta ta yanzu kawai tunda ban taɓa zuwa gidansa wani ce to ina ji ina zaune a kan irin dining table din nan nasa mun zauna mun ga ta ce ma kan ta kawo mun abinci a daro katon faranti ne Allah ya bayar da ɗan biki wanda ake za mu kai goma ta aje kun san ba wannan zai baka mamaki ba ba shi zai baka mamaki ba da ta aje abincin na gani ina irin ruwan nan nake gaba da yake zuwa ya kwanta shi ya zo ya kwanta Allah na yi shiru na ce a to da ba shi so yake kawai yanzu in ga karatun da ka tun da ta ga za a yi shi gidan amarya ba ci abincin rana ba nake amma wallahi ba su komai ba aka na hakura da dawo saboda da ya taji wannan abincin ma ni wallahi dukiya ta ce ta rika kai Allah ai da ya gudu yake doya na ta ka tsara aure to saboda haka wayannan abubuwan da yawa yanzu inda illolin suke wallahi da yawan yaran yanzu ɗan mata ku ba ta girki ba ta yi da yawa waɗanda wasu za ka ga abin tausayi idan mutum ya je ka je ba kunta wani gidan ka ci abincin gidan sai ka rika mamaki kawai ba za ka faɗa ba ne amma aka san cewa mai gidan nan bai san abinci ba har yanzu bai san me abinci ba da yawa saboda ba za ba wannan abun muhimmanci lalaci shi kuma iyaye da san yaya ya janyo su san garka su ba sa kai aiki to duk lokacin da wato ya zanto ba a ta aiki to ba za a iya ba to sai ya zanto sai auren ya zo sai a nemo mata gidan koyon girki na kwata biyu a ba an makara saboda ramin yuraki sahabu ina abin da ke cewa ba a baban gora ranar tafiya ka'idar balarabe kenan saboda ramin yuraki sahabu ba a baban gora ranar tafiya ta koyi girki tun tana ɗanƙanuwa ai ba girki kawai ba magabata yadda suke tun tana shekara tara ake koyar da ita haƙuri da zamantakewa na gidan miji ai mun karanta da ku ummu iya irin wasiyar da ta yi wa ƴarta a cikin alwaji wasiyar da abubuwa goma da ta gaya wata kai ka san tun tana ɗanƙanuwa take tarairayarta cewa dai ba dan aure ibada bane ba za a ɗauke ki daga gidan nan take kuma matsala abin da ya shafi tarbiyya ne da kaza da kaza bana tuntuka aka ake so ki bi kirji akan aiki in zaki rabu da ita amma da yawan su yanzu wannan matsalar suna fama da ita kaga wata iya girki ya wallan da matsala ta biyu magana magana za ga wata iya magana ba ba abin ko a islamiyya yanzu muna koya yara da yawa za ka fahimci ba su kawai za ta zo ta ce ba malam gobe ba zan zo ba ka gane duk magidanci ya san wannan kalmar cewa gobe ba zan zo ba yanzu wato sanarwa kike ba neman izini ba to da yawa mata magidanta duk sun san wannan za ta iya zuwa ta ce ba gobe ba zan fita ku ya wannan da ta faɗa ita a gurin ta ba kawai ta fita ta gaya ba sai dai ka zo ka tarabba ta dan wallahi ya haka ya ce ai na gaya ba to ta saba tun tun tun daga gidansu ba a kwabata wannan kalmar ba neman izini ba ce neman izini daban da yawa mu muna kwaɗon yara a islamiyya in kika zo ka ce gobe ba zan zo ba sai sai in kwaba miki ke to kar ki zo ta kawai in ta an kar zai ce ke baki san bambancin neman izini da kuma wato sanarwa ba wannan ai sanar da mu kike cewa gobe ba za ki zo ba kar ki zo din kike da zamu da ki to da yawa za ka ga ba da hawan lokacin kan ina kwaba miki ce to irin wannan kalmomin kuke tafiya da su gidajen aure ku rika samun matsaloli dan zai zo ya ko wanda ya zo ya tara ba tare sai ya ƙara kwado kawai abin da yake nan ya ƙara kwado in ka ga ta gidan wani gida ana samun wannan matsalolin da yawa to saboda haka sai ta koyi magana sannan abu na uku idan ana so mace ta zama wadda wato za a samu sakina da ita sai wadda ta iya wato kula da jikinta mai tsafta dan za ga tsafta da kwalliya sai ta hada wayannan biyu da yawa za ka wasu wata tana da tsafta a jikinta amma gidanta in Allah ya ta'aba ya ce bayan wata ɗaya za ga yana a ɗakinta za ka tarar da kujerar ta duk ta yi jirwayi duka za ka tarar da wannan duk wayannan ɗabi'u ne musamman matan bahaushe tana da suna da wannan ɗabi'un da already sun riga sun makalkale su kuma yana musu illa a gidan aure saboda haka wajibi ne sai mace ta kiyaye irin waɗannan sannan abu na hudu bayan wannan ana so mace ta bayar da sakina a gida sai ta zanto ta raba cikin ta kashi kai da san cewa ta ida ta ida ajiye maganganu a cikin ta cewa kowace magana tana da mahalli kowace akwai yadda za ta yi magana da mahaifi ba wato iyayensa da ƴan uwansa da kuma yadda za ta yi magana da shi kowa sannan kawayenta kowa da irin maganar da za ta yi rashin magana mai kyau ba yana janyo mutuwa aure a cikin gidan aure saboda idan mace ta dauko komai akai akwai wasu kawaye da ake na banza an ka aure da ya kan baka da gaske ba shine da an kai ta yau waje gari bayan kwana ɗaya biyu za su je gidan sai su rika mata tambayoyi ko dai kai tsaye ko ta gini cewa ya akai da akai kaza fa dama sun gama gane ta wanda sai mata babban kawaye ta za a jiga sauran kawaye suna so su bi wannan ne ya faru ita kuma da yake wawu ya ce ta diba gaba ɗaya ta biyu sai kawai ka ji labarin gaba ɗaya a waje na gidansa shi za daga gaya wani bawa Allah nake in kana so idan ka zauna lafiya kai za ka magance tsegumi kar ka yadda ka bada ƙofar tsegumi a gidanka kar ka yadda tun kana amarya da an ce an ce ka ce kai ba ka so kada ƙara gaya ma an ce ba ka bukata abin da yake gaban ka shi za ka yi idan ka gina gidanka akan wannan to zaka zauna lafiya idan ka lura da family dinka akwai waɗanda Allah ya jarrabe ka da fitinannu ne ana ka family sai kai wata iyaka duk ran da za a guwa dau a baka kuje tare kada wannan shi ne kaida in baka yi wannan ba ko a ɗan uwanka wata za ta lalata ma aure ɗan uwanka na jini ka ɗauke duk gidan da ka san wata kanwar ka fitinanniya to a je da kai ko mai kafirin surutu wanda za ta zo ta rika ta kalli kaza ta ce bai akai kaza a je da kai da an je an gaisa abin alkhairi za ka yi musu a yi ka taso ka fito kai ko da gaba daya mafi yawanci ko gaba daya ɗan uwanka ba fitinannu fitinannun kaɗan ne a karan fari lokacin da ake take amarya kar ka yadda ka ba ta dama ta je ta kaɗai duk gidan da za a aje da kai da gidan masu kirkin da wanda ba su da kirki duk inda za a kuje idan kuka je aka gaisa daga wannan lokacin za ka yi shiru ka kalli bayan an yi hira da wanda irin yanayi za ka mu'amalanci matar ta kare to tun daga nan za ka fara mata karatu ga abin da kake idan ka tsora matar ka kan wannan wannan yanayi to da yanzu Allah madaukakin sarki ta san me kake so kai amma babu lusari irin wanda zai zo bayan yayi aure ya saki matar sa ta tura ta gidaje shi ba shi daga wannan lokacin baka yi wasa ba za a fara fesa mata wasu abubuwa waɗanda ba ka buƙatar su a gidanka saboda haka waɗannan dabarun su ne abubuwan da ake so mutum ya kiyaye idan yana so gidansa ya zama lafiyayyen gida mai nutsuwa gidan da ya shiga zai ji so yake koma kaga ana yin magarba zai tafi gida to ka ku bilemin din ka ku kyale ja ya sallar magarba da ja ba zai ci a gida ba amma an ka ganki sabon aure sai ja ɗaya zai tafi gida to akwai matsala saboda haka duk wannan matakin ana buƙatar sa lokacin da mutum zai yi aure yana buƙatar sakina wajibi ne kiyaye to Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa da taskunu ilaiha in kana son nutsuwa da wace to sai ka bibi wasu dabi'u masu yawa ballantana a ce zai shiga kuma yanayin wato zamantakewa na shi da ita din idan Allah ya jarrabe ka da matar da tana zuwa ta ta dauki ciki aka yi conceiving da ake faɗa ta samu juna biyu to in Allah ya yarda in me launa yake a wannan lokacin ba ka da hakuri ba ka bi ni ɗabi'a ba to za a yi rigima da kai domin ɗabi'un ta gaba ɗaya ya tashi daga na ita kaɗai yanzu ya koma da su biyu to da yawa shi ma ana samun matsaloli a gurin maza akan wannan matsala shi sa kamar yadda na sha faɗa a ƙasar Hausa da ba a yi ba a yi da kai aure sai ka karanta badirin zauje domin littafi ne da ya ma bayani akan rayuwar aure duka hatta kalmomi da ba a so ka faɗa a gidanka dan kai ba ka da shi ko ya sa ya zama saki sai an gaya ba cewa kaka faɗi kalma kaza a gidanka to amma yanzu kawai auren yayi yaki tunda wani abokinsa yayi tare suka gama makaranta shi ma sai yayi wallahi kuma bai da sana'a sai ya je kallo rigima kawai ya ce sai yayi aure ai tai to irin wannan abubuwan suna haifar da matsaloli masu ɗimbin yawa saboda haka idan za ka yi aure ka taya ka nutsu kamar yadda wasu masu hankali yanzu za su maka umara ko aikin haji sai ya je ya nemi ilimin to haka shi ma aure kafin ka yi ka nemi ilimin zamantakewar shi za a kasashen da aka ci gaba kamar su Malaysia ai za ga guri ne yake offices ne yake da zuciya an kai mutum ya yi gaba wata uku ana koyar da zamantakewar aure to haka suke ya za a koyar da kai to wayannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها to ake mace ka samu rutuwa da ita to kaga anan daga lokacin da Allah ya gaya ma sirrin aure guda daya na farko shine samun mutuwa idan ka yi yayi ka ji Allah ya jarrabe ka ba mutum ya kirki ba to kaida shine sai wani malami da yake karka take wata ta sa ma cuta Allah bai sa ba in ka yi yayi ka take zama mutum ya kirki to karka yadda ta sama cuta gwara ka rabu da ita domin ba za ta baka sakina ba dalilin da ake ka irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kaza ko kaza yayi kokari duk wanda zai sama cuta ko wani ji a jini a jini domin idan ka kwanta kamar yadda muke faɗa in magidanci ya kwanta to gaba ɗaya gidan ya kwanta in ke kaɗai kika kwanta ke kaɗai ce kika kwanta domin kika kwanta idan na kwanta ke matsala kika shiga ba mai miki ni zai yi to shi sa karka yadda ka auro matsala cikin gidanka har ka zo ba shi sa Allah yake litaskuru ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya kauna ba soyayya ba eh kauna ba soyayya ba domin soyayya tana bisa kewa ita samari suke yi yanzu I love you to the core. You are, you are the only sugar in my tea. Wannan soyayya ce. Ya gano a Romeo and Juliet da waye duk kyakkyanci ne wannan soyayya ce. Kauna tana zuwa ne shi ta je raba wata mata misali. Sai karan jiya Juma'a. Yace musu shi ta za ku ga iyayen mu saboda kaunar junan su suke. Za ka idan aka taso idan mai gidan yayi tafiya su ba su yi wannan abun ba ba waya a lokacin in yayi tafiya za ka bayan kwana biyu uku za ka ce yau abban ku kwana sa biyu baya yau baban ku kwana biyu baya sannan ta dauke butar ta kaboyi ta dauke kwanukan sa ba mai tabawa ta bar masa a dauke a boyi kai yanzu za ka koma gida ka je ka da katan gabi akan kujerarka ko an kawo a plate ɗinka da kake cin abinci ko kun gama soyayya shekara goma sha biyu ko shida kuna ta soyayya amma ta banza mu iyayen idan yanzu daga wannan watan a rajab yanzu ake kafin ki a bar an ta kokarin tari yadda za a ciwo mai gida ɗan kurkura da langatuwo da riya ta azumi a can jabar buta wannan fa shine kauna shi za suka zauna lafiya baka taɓa ji sun kai ƙarar ba wai sabani bai ba a samu ba amma ƙarar raki da ake kaiwa na yanzu su ba su san su ba me yasa saboda ka gama soyewa gaba ɗaya a waje baka gane cewa rayuwar auren tana gidan aure ba yanzu da Allah yake wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya kauna da tausayi in ka aure matar da ba ta tausayin ka shiga uku sai daga cikin tirakun kenan ya kamata ka aure matar da za ta rika jin tausayin ka cewa in abu kai a rika sa yara bayan godiya duk wanda a gidansa ba a gode ba ko yana da matsala gaskiya yana samun matsala idan kai abu ko a tamfa ka biyo ko wani abu ko kayan abincin gida ne a sai an gode da saka da alheri dan wata ne lokacin da ya kawo abinci a ce Allah ya saka da alkai Allah ya ƙara arziki in yara ka kawo a sa yara su ma godiya wannan shine ka'ida wannan kuma idan ba a yi tun daga farko kake gina matar akai cewa idan bata koya ba to koya mata cewa idan aka zo aka kawo kaza sai Allah madaukakin sai annabi cewa ya man la yashkurin nas la yashkurin la wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba saboda haka idan an kawo dukkan kwayoyi idan aka kawo wannan ɗabi'ar to yi kokari ta gina ta kai ko da da kai tsaye ko ta gefe saboda haka ta koyi wannan idan ya'yan da suka taso kafin ta fara gaya musu duk abin da ka siyo yace Allah ya saka da alkhairi an gode to an ta na fara zai koya da ka ba shi abu zai ce abba an gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a baka dan kai koyi wannan gaba ɗaya yara su koya duka idan ba a wannan a gidanka to za ana ganin ba a tausayin ka ne lokacin da aka yi ma alat ko alam din ke yi ka je ka zo tozin gaba ɗaya ka kawo gida to kamata ya ayi godiya duk da cewa wajibin ka ne domin gina ƴaƴanka kake idan mace ce ta taso a haka ina za ta tafi gidan mijinta duk abin da yake ta gode ba to wannan shine gaba ta uku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yake inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru cikin wayannan abubuwan akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani idan mutum baya tunani ba zai fahimci ina aka dosa ba sai Allah yake na ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين نعم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون to kaga alama ta uku da take nuna cewa lalle akwai Allah madaukakin sarki shine wa min ayati yana daga alamomin ubangiji samuwar Allah shine khalqu samawati wal ard halittar sammai da kasai wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da sassabawa harafan su da kuma kalar kaga yanzu mu muna Hausa a cikin mutum a cikin Najeriya ko a cikin Kano wasu suna fulatanci wasu su barbarci wasu su kaza shine wato ikhtilafu alfinatikum na'am sassafawar harafanku alfi wa alwanikum da kalolinku za ga mutumin indiya fatarsa daban mutumin habasha fatarsa daban mutumin saudiya mutumin madina haka ko ina mutumin america kowanne fatarsa daban to shine wa alwani inna fi zalika laayati lalle a cikin wannan akwai ayoyi lil alimina a wata kira lil alimina lil alimina wannan dalili ne na masana waɗanda suke malamai aya ce ga masana waɗanda suka san Allah lil alimina ga talikan duniya gaba daya waɗanda aka halitta to wannan aya ce da take nuna akwai Allah alama ta hudu shine wa min ayati yana daga alamar samuwar Allah shine manamukum bil layli baccin da kuke da daddare bacci ba musamman in Allah ya taimake ka zo ka kwanta baka da wata matsala ka kwanta kawai baccin nan kuma ba sauro ba wani abu da yake damun ka to zaka san cewa bacci ni'ima ce ko ka dauki dabaru da ake yi baran ba ku wata bara duk wanda ya je kwanciya an zai kwanta ya samu zuma mai kyau ya zuba a kofi ko rabin kofi ne ya karkada iya da ruwan dumi kasha aiki za ka kamar tausa ake ma ka kwanta Allah kuma za ka tashi ga kokunka gaba ɗaya za ka ji ka lafiya lau sai dai dawa baka da lafiya amma za ka ji ka da kwarin ka za ka tashi kai sallah ka tafi sallah zuwa sai dai suka ri ka zuba a cikin ruwa amma in dai zuba ce mai kyau lafiyayya to insha Allah ka dauki wannan zaka ga kuma ta wasu gabobi da suke dawo mutum ciwon baya wani kokofo in dai ka sa wannan a gaba kare Allah zai yayi bai kun ba da wannan bara to zai ce wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki shi bakin da kuke da daddare da yini waqti za'ukum min fadl da kuma neman don falalar Allah da kuke da rana mutum zai fa idza qudiyatil salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ko ka ku je ku nemi falala Allah da an yi da sallah wannan ya koma wajen kasuwancin da wannan ya tafi shagon da wannan ya kaza shine wabti ga hukum ne fadli inna fi zalika la ayatin li qaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ji ji na fahimta ba ji ne zo ta nan ya zo ta nan ba ya Allah yake ni ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله مدوكين سركي يتي ومن آياته wato yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki yurikumul barba da yake nuna muku walqiya haufan wato dan ta rodo a bazar kuwa yake wanda kake tsoratarwa lokacin da ruwan zai sauka kaga wani idan yana da matsala a ɗakin sa ko kuma yana nesa inda babu inda zai fake za ga ya tsorata Allah Allah yake koma gida ko wanda adam ya taso an tashi daga kasuwa ai za ga tsorata yake shine wada ma'an ko kuma ga manoma da kin ga wannan warkiyar sai su rika kwadai Allah ya sa ruwan ne ya sauka ko wanda yake a gida ba shi da wata matsala kuma sai ga kuma da gari yayi jaji to sai rika kwadai Allah ya sa ruwan ne ya sauka shine kaukan wada ma'an sai yace wa yunzilu minas sama'i ma'an sannan yake saukar da ruwa daga sama wa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha wannan ruwan da yake rayar da kasa bayan da ta mutu inna fi zalika la ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi da kaunin ya kiru ga mutanen da suke da hankali ba marasa hankali ba sai Allah yake ni alama ta shida ayati an taquma as-samaa'u wal-ardu bi amri ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يجي ومن آياته يرى daga alamomin cewa akwai Allah madaukakin zargi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri da sama da kasai suke tsaye da umarnin Allah don duk yadda mutum ya kai a kwarewa wajen kimiyya bai zai gaya ba ina ne aka sa amudan da suka rike sama ba babu to saboda haka umarnin Allah su suka rike sama kawai to shine bi amri to sai Allah madaukakin sarki yace summa da'akum da'awatan sannan Allah madaukakin sarki ya kirawo ku wani kira da min al'abdi da gaban kasa shine wato um buta da ra'ayi fai zani fi khafi suri da zara an yi wannan busar to shine abin da yake nufi da wato idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun fa idza hum bisahira fa idza hiya zajratu wahida ko yawa saboda haka da zarar an yi wannan busar guda daya Allah madaukakin sarki ita ce idza da'akum da'watan wannan shafiya ce idza din ta farko thumma idza antum takhrujun tabi'u kuma hudaiya ba da so ba tsammani kawai sai ka gansu wato abin da bature yake cewa wato sadalli ba da su ba tsammani kawai sai ka gansu suna ta fitowa kamar shuka duk wanda yake cikin kawai zai rika tsirowa kawai kowa yana fita shine wato idan an tim takhruju sai ka ga suna fita sai ga shi kuna fita ai bayan daya sai aya ta karshe Allah madaukakin sarki yace walahu man fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da karsai na Allah ne kullun lahu qanitun kowa daga cikin waɗannan bayin duka kowa ɗaɗi wato mai biyayya ne ga Allah ko yana so ko baya so an gane ku domin hatta kafiri mun biya a baya ba da ya dara Allah ba amma su daɗa wato inuwarsa ya tafayya uzilaluhu ko wato inuwarsa zai kai wa Allah su daɗa kullum to shi ne kullun lahu qanitu na dai ai ta'i'un kowa zuwa ga Allah madaukakin sarki mai biyayya ne da wanda yake biyayyar da umarnin Allah kamar musulmi mu'mini Allah ya ce ai sallah yana yi Allah ya ce azumi yana yi Allah ya ce a kadai ta yana kadai ta amma kafiri ya ci saboda taurin kai amma wato inuwarsa tana bautawa Allah yana sujjada zuwa gari ina ganin ya kamata mu tsaya yadda injiniya ya buga ya ji aya gaba dan ne zai zama mana kamar yake da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukakin sarki ya yafe mana. Ba ya zama musalla kenan. Cewa yau ne matsayin masallacin da ba a kiran sallah kuma ana kiran sallah. Ba sunan da masallaci ba sunan da musalla. Ai masallaci sai an yi kiran sallah. Ya yi wallafi na hawa ne idan rodiya ne salati ne to shi babu annida babu al'azar. saboda haka ka'ida shine ai da masallacin da ba a sallah biyar da wanda ba a kiran sallah duk musalla ne ai za ga wani gurin kamar masallatan kasuwa ko ko kuma na hanya majalisa kawai kowa tun da yana da shago to kofar masallacin sa masallaci kofar shagon sa kai shike nan da liman har da wani liman ana da biyar nan shine da an gama kawai zai fito yana fitowa to sallah ta zo kowa shagon sa to da liman a gurin yudin musallati wallahi ba'ala Allah ya dace da mu abubuwan da muka fara daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya kafa sarki ya yi mana muna da kowa bangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i da kai Allah ka biya musu bukatun akwai alhaji liko wani dattijo yana zuwa karatu an ce baya jin daɗi ana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya wannan da Abdulrahman ma bai shi ma jikin an ce ya ɗanyi nauyi dan yau biyu ya zo to Allah ya ƙara masa lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya inda muke da lafiya Allah ka inda ta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu dukkan guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya waɗanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka yaye Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunja Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya ba su neman ƙasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana اللهم خذنا سيدنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى عصيتنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين